الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا 21 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da shida ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 96 a cikin jerin darussa da suka gabata a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna a gaba ta 114 inda imamul barbahari yake cewa idan fitina ta abuku ka lazumci gidanka idan fitina ta auku a cikin al'umma ka lazumci gidanka ka kuma guji kusantar wannan fitina ɗin sannan ka kiyayi fada da yaƙi don ƙabilanci ko bambancin ɓangare ko launin fata ko yare dukkan wani fada da ya faru tsakanin musulmi in dai akan duniya suke yin wannan faɗan to fitina ne karka shiga ciki ka ji tsoron Allah shi kadai bai da abokin tarayya karka fita a yi wannan fitina tare da kai kada ka yi yaƙi a cikin wannan fitinar karka nufi inda wannan fitina take kada kuma ka yi rakiya ga wa'annan masu fitina ɗin kar kuma ka karkata zuwa ga wannan fitinar kar kuma ka so wani abu daga cikin al'amuran waɗanda suka tada wannan fitina domin ana cewa duk wanda ya ƙaunaci aikin wasu mutane in na alheri ne ko na sharri to hukuncinsa kaman wanda ya aikata wannan aikin ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da ku zuwa ga abin da zai yardar da shi kuma muna roƙon Allah ya nesantar da mu da ku daga saba masa wannan a dunkule shine abinda imamul barbahari ya karantar da musa tun da ya wuce sadan babban malami a sheik fauzanul fauzan rahimahullah shi kuma kamar yadda ya saba bibiyar maganar malam ya mana fashin bakinta to ya yi sharhi game da abinda imamul barbahari yake nufi a wannan gaba inda har ya tattauna da mu cewa idan aka samu kai cikin fitina aka samu kai cikin hargitsi cikin ainihin wato faɗace-faɗace da rigingimu shin mutum ya yi zamansa a gida shi ya fi alkhairi ko kuma ya fito ya yi shuɗanya cikin jama'a don ya kawo gyara to anan ne malam yi dogon bayanin cewa ya danganta da matsayinka da yadda kake idan allah ta'ala ya sa kana daga cikin masu ilimi masu fasaha masu iya isar da saƙo to ba daidai bane ka naɗa hannu ka koma gida ka zauna wajibi ne ka fito ka shiga cikin jama'a ka wayar musu da kai ka zama daga cikin masu ƙoƙarin dawo da mutane kan doka da oda idan kuma ya zama na ba ka da wannan ilimin da za ka iya gane ma waye mai gaskiya a cikin fitinar ballantana ma har ka iya dawo da mutane kan doka da oda ka nuna musu ga daidai ga kuskure to kar kai ma ka shiga kuma ka nitse cikin wannan fitinar to a irin wannan lokacin ne sai malai ce ka lazumci gidanka sannan gaba ta biyu game da at-ta'assub al-batil at-ta'assub al-batil shine ra'ayin riƙau da kuma wato ƙabilanci da ɓangaranci don goyon bayan ƙarya da kuma wato kafewa a kan ra'ayinka ko jama'ar da kake dangantuwa zuwa gare ta ko da ku ita ce ba ta da gaskiya har ma malam yake cewa ka sanya gaskiya ita ce manufarka kuma kana tare da ita ko tare da wa take duk wanda ke tare da gaskiya kana tare da shi wannan ya zama shine manufarka idan kana tare da wata jama'a ko wata kungiya aka yi sa'a gaskiya tana tare da ita kana tare da ita idan kana tare da wata jama'a ko wata kungiya ko wasu ainihin wato mutane sai ya zamto ga wani mas'ala wata mas'ala ta taso kuma ba su da gaskiya kar ka zama tare da su a wannan domin in kai haka ba gaskiya kake nema ba ka zama mai bin kungiyanci ka zama mai bin ƙabilanci ka zama mai bin ɓangaranci wanda wannan kuma babu shi a cikin addinin musulunci na daga cikin ɗabi'u irin na jahiliya goyon bayan ƙabila goyon bayan yanki ko ɓangare ko wani launi ko wani yare ko da ko ba akan gaskiya wannan ainihin wato yake kai ba kana tare da shi tun da kuna da yare iri ɗaya ko kun haɗu a guri ɗaya ko kun haɗu a ƙabila ɗaya ko kuma kun haɗu a yanki ɗaya wannan baya daga cikin abin da musulunci ya yake goyon bayansa da aka shi musulmi ko da yaushe shi ne wanda yake neman gaskiya kuma yana bin gaskiya tare da duk wanda gaskiya take wannan shi ne musulunci sahihi ta yadda mutum zai sanya san zuciyarsa mai bin abin da manzan Allah ne ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam sannan duk wani yaƙi da ya kaga yana faruwa tsakanin musulmi in dai wannan yaƙin akan neman mulki akan neman shugabanci akan neman kuɗi akan neman duniya ne to wannan yaƙin fitina ne wato baya halatta domin zub da jinin mutum musulmi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadithi cewa bai halatta zubar da jinin mutum musulmi sai idan musulmi ya aikata ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya yi kisan kai ba bisa haƙƙi ba ko kuma ya yi zina alhalin kuma yana da aure ko kuma ya yi ridda bar addini in ba haka ba jinin mutum musulmi tsararre ne ba shi kaɗai ba ma har da jinin kafirin amana da kuma wanda wani ko wata hukuma ta bashi mafakar siyasa wannan yana daga cikin dukkan abin da muka tattauna qala al muallif rahimahullah idza kana hunaka bughatun aw khawarijun kharaju ala al muslimina aw baghaw ala al muslimina fa innahum yuqataluna daf'an li sharrihim la li kufrihim فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يسولون على المسلمين ويستحلون الهرمات يقاتلون دفعا لشرهم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأمر الله بقتال البغاة قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Imam al-Fawzan al-Fawzan a yau ya ci gaba da sharhi game da maganar da Imam al-Barbahari ya faɗa a satin da ya gabata cewa baya halatta jinin mutum musulmi a zubar da shi haka kawai saboda duniya saboda mulki saboda kuɗi saboda ɓangaranci saboda ƙabilanci a zubar da jinin mutum musulmi wannan haramun ne amma idan musulmi ya faɗawa wani musulmi ɗan uwansa ya kashe shi ba bisa haƙi ba wannan kashe shi yana daga cikin kisan da musulunci ya ba da lasisi a yi idan musulmi yana da aure ya faɗawa zina to wannan shi ma na daga cikin wanda aka ba da lasisin a kashe shi idan musulmi ya yi ridda ya bar addinin musulunci yana daga cikin wanda aka zu- aka ce ya halatta a zubar da jininsa to anan sai malam yake cewa idza kana hunaka bughatun idan aka samu wasu azzalimai au khawarij ko aka samu wasu yan tawaye ga wasu gungun azzalimai suna zalintar musulmi kamar masu garkuwa misali wayannan wanda suke ainihin kama al'umman musulmi su nemi kudin fansa zaka iya cewa bugat ne bugat ne domin zalunci ne ka kama dan uwanka musulmi bai ji ba bai gani ba babu wani abu na hakki ka kama shi ka boye shi a wani guri ka ce lalle sai an sai da gidansa sai an sai da gonarsa sai an sai da yan uwansa duk sai sun galabaita a sa wani kuɗi mai yawa a ce sai sun kawo wannan sun zama wayannan gungun mutanen sun zama bugat ko kuma mutanen da suke fada da gwamnati sun yan bangare kamar boko haram misali suka bangare suka yi cikin daji su kawai suna fada da gwamnati to duk wanda ya fada cikin irin waɗannan ko da ya fada cikin bugat ko ya fada cikin khawarij to anan ne wato duk wanda ya, ya zamto yana zalintar musulmi ko kuma khawarij ‘yan tawaye kharaju alal musulmi da suka yi tawaye ga al'umman musulmi, au bagau alal musulmi ko suka zama suna zalunci akan al'umman musulmi, fa innahum yuqataluna to waɗannan ya halatta a yaƙe su. Abin da yasa za a yaƙe su daf alli sharrihim dan a tunkuɗe sharrin su lali kufurihim ba dan kafurta su ba. Tunda musulmai ne ba wai kafurta suka yi ba. lalle waɗannan kidnappers waɗanda suke kama mutane su cikin daji da su matukar ba halatta wannan kidnapping din suka yi ba karkari ka ce kawai masu aikata manya-manyan laifuffuka ne amma musulmai ne yan uwanka sai dai zamiya da son zuciya da shedan yayi galaba a kansu sun fada cikin wata hanya marar kyau don haka ya halatta a haɗu a yaƙe su don ainihin wato sharrinsu ba don sun kafurta ba haka waɗanda suka yi tawaye suka samu wata gurguwar fahimta a ƙarƙashin wannan fahimtar sai suka ga kamar kowa ba a daidai yake ba da haka sai suka ɗebi makamai ko suka samu makamai suke farma duk wanda ba mai irin tunani irin nasu ba to waɗannan su ma ana iya yaƙar su ba dan sun kafurta ba bal ma kafurcin suka gujewa tun da gashi har suna da wata fahimta suna ganin wanda baya kanta kamar shine ma ba musulmi ba dan haka za a yaƙe su dan tunkuɗe sharron su ba dan kafurcin su ba fa yuqatilul khawarij a wannan gabar kenan za a iya yaƙar khawarijawa in aka ce khawarijawa yan tawaye wa yuqatilul bugatu za kuma a iya yaƙar albugat albugat sune azzalimai alladhina yasuluna alal muslimina waɗanda suke kaiwa musulmi hari waɗanda suke yin timbe akan musulmi haka kawai mutum ya faɗo ya ce sai ya raba ka da dukiyarka ko sai ya raba ka da ainihin ranka ko sai ya raba ka da ko sai ya ci mutuncin iyalinka to wayannan kaga ire-iren waɗannan wayanda za su yi waɗannan su farma musulmi su kone musu rumbu su kwashe musu dukiya su kore matansu da yara su tafi da su sun zama albugat wa yastahilluna alhurumat suna halatta haram haramun abubuwa na haram su ci dukiyar mutane ta haram su ainihin zubar da jinin mutane bisa haram da haka suna halatta alhurumat yuqataluna waɗannan za a yake su karka ji an ce sai iya wayancan guda uku ne ya halatta jinin ya halatta a zubar da jinin su to ga waɗannan su ma duk suna ciki za a iya yaƙar su daf al sharrihim dan tunkuɗe wa sauran al'umman musulmi sharrin su wa kada amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim kuma tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi umarni da yaƙar rukunin irin waɗannan mutane wa amara Allahu bi qitalil bugat su khawarijawa yan tawaye annabi yayi umarni a yaƙe su ba dan kafircin su ba sai dan sharrin su Allah madaukakin sarki shi kuma yayi umarni da a yaƙi al-bugat az-zalimai kaman kidnappers da ire-iren masu masu ayyuka irin na ta'addanci irin nasu qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu idan wato wasu jama'u guda biyu wasu al'ummai guda biyu daga cikin mu'minai iqtatalu suka dinga yakar juna fa aslihu bainahuma wayannan musulmai ne wayannan su ma musulmai ne amma shedan da son zuciya ya shigo sun farma junansu a madadin su fuska su dunkule guri guda su fuskanci magautansu sai kuma aka wayi gari suna cin dunduniyar junansu suna farma junansu suna karkashe junansu sai Allah ta'ala ce to su jama'ar da ba sa cikin irin wannan wato fitina to fa aslihu bainahuma sai su zo su yi sulhu da sasanci tsakaninsu sai a samu wakilai waɗanda 'yan ba ruwanmu sai su zo su yi ƙoƙarin zama da wakilan wannan jama'a da waccan jama'a da ake rigima ake kashe-kashe a zauna a nemi wakilan waɗannan a nemi wakilan waɗannan su waɗannan jama'ar 'yan ba ruwanmu su kuma sai su zauna da su sai a yi musu maslaha a ji me ya faru su waye akan gaskiya su waye akan kuskure sai a gyara musu shikenan a raba su su daina yin fada sai Allah ta'ala ya ce fa in bagat ihdahuma alal ukhra amma idan ɗaya ta yi zalunci a kan ɗaya an yi sulhun sai ɗaya tana ganin tafi ƙarfin ɗayar tafi ƙarfin makamai tana da tattalin arziki fiye da ɗayar don haka sai ta yi zalunci a kan sulhun da aka yi ta ƙiyarda sai ta ci gaba da farwa ɗayar faƙaci lullaci ta baƙi Allah ya ce sauran al'umman musulmi na kowane yanki a duniya su kuma sai su yi alayan sai su haɗu gaba ɗaya sai su yaƙi wannan allaci ta baƙi wadda take zalunci hatta tafiya ila amrila har sai ta dawo zuwa ga abin da Allah ya umarni fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa qasidu idan suka ga duk gashi gashi kasashen musulmi sun far musu cewa lalle ba a yadda ba akan karamar kasa ko akan wata wasu al'ummai waɗanda ba su da ƙarfi suna da rauni akan far musu da wannan mai ƙarfin tayi al'ummar musulmi sun ce ba su yadda ba kasashe duk sun haɗu akan haka don haka sai wannan mai ƙarfin da take ganin tafi ƙarfin wata za ta danne ta sai ta dawo zuwa ga abin da Allah ya ce a yi na kar a yi zalunci babu cuta babu cutarwa fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu Allah ta'ala ya ce sai ku yi wato wato sulhu tsakaninsu sulhu irin na adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci aji me ya faru aji me ya kawo yakin idan karami ne ya shigo cikin iyakar babba a ce to kai janye koma daidai iyakarka idan babban ne ya shigo cikin iyakar karami a ce to kai kuma kai zalunci janye wannan gurin na karami ne inna allaha yuhibbul muqsitin sai Allah a karshe a aya ta gaba sai ce innamal mu'minuna ikhwa duk da an samu rashin jituwa duk da an yi yaƙe yaƙe tsakani duk da wasu ma an karkashe su a irin wannan amma har yanzu Allah yana kiran su da sunan mu'minai shi yasa dan an samu irin wa'annan wasu daga cikin musulmi sun samu wata gurguwar fahimta sun samu ainihin wato datti a cikin zuciya sun samu ainihin rikidewa wato wato san zuciya da kuma ainihin wato wahayi na shedan sun zo sun farwa ƴan uwansu musulmi da zalunci to har yanzu ba a cire musu rigar musulunci ba har yanzu suna nan a musulmi da hakan an samu dama sai a far musu far musun da za a yi dan a tunkuɗe sharrun su akalla kar su ci gaba da karkashe wanda bai ji bai gani ba su ci gaba da zubar da jinin wanda bai ji bai gani ba su ci gaba da lalatar da dukiya da lalata ƙasashe ko garuruwa ba bisa haƙi ba sai a hana su amma suna nan a matsayin mu'minai shi sa Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun suratul hujurat aya ta tara amara Allahu bi qitalil bugat kaga a wannan aya Allah yayi umarni a yaki azzalimai a yaƙi masu fin ƙarfi a yaƙe su wa amaran nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi qitalil khawarij shi kuma ya bada izini da umarni a yaƙi yan tawaye al'ummar musulmi suna tafiya a ƙarƙashin jagoranci guda tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai aka samu wani ya zo ya fasa kan jama'a ya rungumo wasu mutane ya yi cikin daji da su ya je ya koyar da su tunani irin nasa sai suka zamto suna yakar sauran al'umma to ba za a kyale su a yi ta su ta karkashe mutane ba su ji ba su gani ba su ta lalata dukiya ba za a kyale su ba sai a haɗu gaba ɗaya su ma sai a yaƙe su bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin yace ya kharuju qaumun fi akhir zaman wasu mutane za su bayyana a ƙarshen zamani ahadathul asnan masu ƙananan shekaru yara matasa sannan sufahaul ahlam masu rarraunan hankali ba su ba su san me zai je dawo ba san me ake nufi da yaki ba ba su san tashin hankali implication ɗinsa ba yace kuma zaka ji su suna karatun alqur'ani fiye da yanda kake tsammani sun haddace shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqur'anin bai baya wuce makogoran su suna ficewa daga addini kaman yanda ka san in aka samu gwanin harbi ya tabe kibiya ya harbi abun farauta saboda iyawarsa da karfin tabewar kibiyar za ta je ta samu abin farautar ta huda shi ta fice ba tare da kaga jini ko nama na wannan kibiyar a jikinta ba saboda yadda ta fice haka suke ficewa daga addini a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin sai ce fa aina malaqitumuhum duk inda kuka haɗu da irin waɗannan faqatuluhum ku kashe su ku yaƙe su duk inda kuka haɗu da irin waɗannan annabi ya ce ku yaƙe su malamai sun fassara wannan da khawarij yan tawaye a yaƙe su har annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin yace duk wanda ya yaƙe su yana da gagarumin sakamako da lada a wajen Allah ranar tashin alkiyama to kaga wayannan rukunin mutane larura ce za ta sa a yaƙe su ba wai dan ana so a yaƙe su ba sai dan rashin yaƙar tasu za su ci gaba da ta'adi za su ci gaba da barna za su ci gaba da ta'asa za su ci gaba da karkashe mutane za su ci gaba da salwantar da dukiya to kuma ba a zuba musu ido su ci gaba da wannan ta'addancin ba shi yasa a can albugat aya ta ba da izinin a yaƙe su nan kuma alkhawarij annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin a yaƙe su daf'al sharrihim wa'annan duk za a yaƙe su ne dan ije da kuma tunkuɗe sharrin su anil musulmi daga musulmai hadha tafsilu wannan bayani filla filla fi qitalil muslimina ana magana ne game da yaƙar musulmai al aslu asali asali annahu la yajuzu asali yaƙar musulmi baya halatta wannan shine asali asali musulmi jininsa tsararre ne baya halatta a zubar da jininsa illa fi halatil baghi aw halatil khuruj anil muslimina sai fa a lokacin da wannan musulmin ya fada cikin halin zalunci ko kuma ya fada cikin halin tawaye daga al'ummar musulmi wa kadhalika idza sala alayka muslimun haka wannan game da al'umma kenan ko jama'a da yawa to haka ma idan wani musulmi ya yo timbe ya kawo maka hari yuridu akhdha malik yana so ya kwace ma kudinka wani ya tare ka kawai yana so ya kwace maka waya aw yuridu qatlak ko kaga yana so ya kashe ka aw yuridu al-fujura bi ahlika ko kaga yana so ya fajirci da iyalanka a gabanka fa innaka tadfa'u ba za ka kyale shi ba ba za ka zuba masa ido ba ya za ka yi a nan a musulunci za ka yi ƙoƙarin kare kanka ne za ka yi ƙoƙarin tunkuɗe shi don karya ƙwaci dukiyarka za ka yi ƙoƙarin tunkuɗe shi don karya kashe ka za ka yi ƙoƙarin tunkuɗe shi don kada ya fajirci da iyalinka amma ka tashi tunkuɗe shin bi aisaril umur wa ashaliha za ka bi al'amura masu sauƙi da rangwame wajen ka ga cewa baka cutar da shi ba ko kuma baka illata shi ba amma kuma shi kuma bai cutar da kai ba in zai yiwu ka hana shi ya kwaci dukiyarka ba tare da ya sabauta ka ba ko ka sabauta shi to haka shi aka fi so idan za ka iya kwatar kanka daga kisan da yake so ya ma ba tare da shi ka kashe shi ba to wannan dabarun da hikimar ita za ka yi ka kwaci kanka idan za ka iya tunkuɗe shi ka hana shi ya fajirci da iyalanka ba tare da ka kashe shi ba to wannan shi aka fi bukata ba za ka zauna ba kai ka san irin wani tudu wani gangare ka bi ka sha wahala ka tara dukiya ka kawai mutum ya zo ya saka a gaba ya ce ka bashi ya kamata ka ɗan tirza sai dai in baka da wata dabara baka da wata hikima baka da wani exercise baka da wani horo ko training da ka sani amma in har mutum yana yan tsalle-tsalle ya san cewa yana da wasu dabaru da zai iya naushe wanda ya zo zai kwace ma waya ya ga cewa ya hambare shi ba tare da ya kwaci wayarsa ba shikenan kuma mutum ya san dama ba kamar kabewa yake kawai ya ci indomi ya labke to kaga kar kuma ga batin abin nan shine kawai in ya ce in ya ce mi ko he ka mika an fahimta ko yawa amma an kasancewa ga yaro dan karami bai fi shekara 20 ba ko shekara 10 aka kawai ce wai miko kuma kana da wata stamina da zaka hambare shi ya ga ya zaka mika ai sai ka jaraba sa'ak an fahimta ko amma ba ka da wannan stamina ɗin tokar kuma shi ya illata ka shi kenan ya kamika to shine wa kadhalika idza sala alayka muslimun idan wani musulmi ya kawo maka farmaki ya kawo ma hari yuridu akadha malika yana so ya kwaci dukiyarka aw yuridu qatlaka ko yana so ya kashe ka aw yuridu al-fujura bi ahlika ko yana so lalle sai ya fajirci da iyalanka fa innaka tadfa'uhu bi aysar al-umur to zaka hana shi ne ka tunkuɗe shi ta hanya mafi sauki wa ashaliha mafi rangwamen hanya fa in lam yandafi idan ba zai hanu ba fa ta hanya mai saukin ba zai yiwu ba illa bil qatl sai dai in fa kai ma kashe shi kai fa innahu taqatulu fa innaka taqatulu za ka kashe shi ne dan in baka kashe shi ba shi kashe ka zai kai duk dabarun da zaka yi kaga cewa ka kwaci kanka dan so yake halaka ka ka kasa sai kaga kai sai fa kai da gaske fa ko da ko da gasken nan zai bayu zuwa ga shi fa shi kuma ya rasa nasaran to kai wannan ina fata an gane wa qatluhu hadarun kuma in ka kashe shi ka kashe banza jininsa ya tafi a iska shine wa qatluhu hadarun mutum ya zo ya hauro gida ko ya zo zai sabauta ka ko zai kwace ma dukiyarka ko ainihin zai haike wa iyalanka kaga duk dabaru na kaga cewa ka kubutar da kanka ko dukiyarka ko iyalanka ta hanyar da ba sai ka kashe shi ba abin ya ci tira shi nema yake sai yayi aika aika yayi abin da zai sabauta ka to sai kuma kai amfani da karfi fiye da na da sakamakon wannan karfin da kai amfani da shi sai ka buge shi kawai sai ya faɗi ya mutu faqatuluhu hadirun a musulunci kisan da kai masa babu diya shine faqatuluhu hadirun kisan sa babu diya fa yahillu damul muslim bisiyala kaga kenan ashe jinin musulmi yana iya halatta bisiyalati a lokacin da yayo maka timbe ya kawo maka hari wal baghi jinin mutum musulmi yana iya halatta a lokacin da yake zalunci ko zai yi zalunci wal khuruj haka jinin mutum musulmi zai iya halatta lokacin da yayi tawaye wa qat'i dariq jinin mutum musulmi yana iya halatta lokacin da ya zama dan fashi da makami yana tara hanya hadha alladhi yubihu damal muslim wa'annan sune abubuwan da suke halatta jinin mutum musulmi wa zalika laysa li kufri amma duk wayannan abubuwan da suka halatta jinin musulmi din wato dan tunkuɗe sharrin sa ne ba dan ya kafurta ba bal dab'al sharrihi anin nafs bal an kashe shi ne dan tunkuɗewa daga sharrinsa anin nafsi daga kai ko rai da yake so ya kashe aw anil hurmati ko kuma saboda wata alfarma da yake so ya keta aw anil mal ko kuma wata dukiya da yake so ya kwata hatta al malu la tatruku ya'khudhu malak har dukiya fa kar ka bar shi ya kwace dukiyarka salin alim yanzu wani abu da na ji an ce da an ga mai kwacen waya gaba ɗaya mutane suka farga sai a yi kansa da aka ɗan fara wannan ayi na ga wasu eriyoyin an ce abin ya yi sauki amma mutum a gaban mutane da ana zazzauna kawai ya zo ya fitar da makami ya kwace kuma kuna kallon sa ya ja zuga ya tafiya sa kawai shi kenan ba wani katakus duk yawan mutane ai falkawiya ne ga falkawiya ne ya galibani kawiya an gane ko wato wai karkai fada da mutanen gida guda don kai kana jin kana da karfi rauna na guda biyu suna iya fin mai karfi karfi ko da yana da karfi ko kuma yana da wani abu da yake dauke da shi amma ga jama'a da yawa da suka gane kawai sai a yi tara-tara sai a tare shi a murɗe shi a kwace a danka shi hannun hukuma bayan an dan sassama shi kaga abubuwan wasu wuraren sai ka ji yayi sauki amma ya kwace na wannan ya ji daɗi kuma a gaban mutane ya tafi kuma gobe ma ya sake tara wani ya kwace kaga shi kenan shi ya zama ya samu abin nan kuma wasu za su ci gaba da koya tunda sun ga kwatar wani abu ne mai sauki cikin ƙasa da minti ɗaya mutum ya kwaci wayar dubu ɗari ya tafi ya ji ya yi buƙatarsa gobe ma ya kwaci ta dubu ɗari da hamsin ya ji ya yi sabgarsa ya to ya zai daina kuma dole ire-iren su su yi ta ƙaruwa to saboda haka shi yasa aka ce la tatrukuhu ya khudh malak kar ka bari haka kawai sai dai in ba yanda zakai ka bari ya kwace dukiyarka dafi'uhu kai kokarin tunkude shi kar ya kwace dukiyarka walau bil qatl ko da ko abun ya kai ga kisa an gane ko wa kadhalika li'tida'ul 'am 'ala al-muslimin haka ta'addanci akan sauran wato al'umman musulmi shi ma wannan ba za a bar mutane wasu 'yan tsiraru su zo su dinga ta'addanci suna farwa al'umman musulmi ba wa ala amnihim kuma suna kawo barazana ga zaman lafiyar al'ummar musulmi bi katsi dare ta hanyar fashi da makami sun shahara hanya ta kaza duk wanda zai bi guri kaza ba a fargaba ake ba a iya bi ta cikin sauki saboda akwai su suna nan akan hanya za su tara mutane su yi musu ta'addanci aw bil baghi ko da zalunci bil khuruj ala al muslimina ko kuma da yin tawaye ga al'umman musulmi to duk wayannan ana iya far masu a yaƙe su dan tunkuɗe sharrin su ba dan sun kafirta ba qawluhu ala ad-dunya fa huwa fitna Imam al-Barbahari yace duk wani fada da musulmi za su yi in dai akan duniya za su yi wannan yakin za su yi wannan fadan to fitina ne karka dauka wani jihadin musulunci ne karka ga wai dan musulmai ne ka dauka ya rikide ya zama jihadi matukar akan duniya suke fadan to wannan fadan sunansa fitina ai idza kana al-qitalu bainal muslimina ai idan aka samu fada da yaki tsakanin musulmai li ajali duniya ba dan komai ba sai dan duniya walaysa difa'an anil amni ba wai suna yin yaki bane dan ba da kariya ga tsaro au difa'an an hurmatil muslimin ko ba da kariya game da alfarmar musulmi au an amwalil muslimin ko ba suna yaki bane dan kare dukiyoyin musulmi wa inna ma huwa li ajali salbil mali a kawai suna fada ne dan su kwaci dukiya dan su ainihin wato kwace dukiya wa akhazil mal li ajali salbil mal da niyyar wato sabule dukiyar mutane wa akhazil mal da kwace dukiyar mutane to wannan duk wanda shi wannan wannan fadan da yake yi wannan ce manufarsa wannan shi ma yakin da yake da fadan yake wannan ce manufarsa to dukkanin su babu wanda suke yaki dan daukaka addinin musulunci da haka da yan kungiya kaza da yan kungiya kaza duk manufarsu iri ɗaya ne da gungu kaza wanda wane yake jagoranta da yan gungu na kaza wanda su ma wane yake jagoranta duk gaba ɗayan su yan ta'adda ne wannan aikin su su ta'addanci wayannan su ma aikin su su ta'addanci in suka hada junan su wanda yafi wani karfi ya wani ta'addanci duk dai akan duniya ne to wannan ba yaki bane irin na musulunci falqatil wal maqtul finnar irin wannan yaki shine wanda wato wa idza taqatala almuslimani alal mal idan musulmi biyu suka zo suna fada akan dukiya fal qatil wal maqtul fi nar da wanda yake kisan da wanda aka kashe duk yan wuta ne wanda duk musulmin da suka yi fada musulmi yayi fada da dan uwansa har abun ya kai ga kisa kuma fadan nan akan dukiya ne to fal qatil wal maqtul fi nar da wanda yake kisan da wanda aka kashe wuta za su qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idal taqal muslimani bi sayfihima idan musulmai suka hadu guda biyu suna fada da makamansu fal qatil wal maqtul finnar da wanda ya kisan da wanda aka shi duk ta zasu qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah hadha sha'anul qatil wannan ai abin da ya shafi shi mai kisan kenan shi ya kamata a ce ya tafi wuta fama balul maqtul shi na ruwan wanda aka kashe wannan shi ne wanda ya kisa laifin yana kansa kenan to shi kuma wanda aka kashe me laifinsa ya'ani limadha al-maqtul yasulu yasiru fi nar ma'ana me yasa shi wanda aka kashe za a ce shi ma wuta zashi qal sai annabi ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibi shi ma yana kwadayin ya kashe dan uwansa garin ya kashe dan uwan sai wancan ya samu nasara a kansa sai shi ya kashe shi da haka niyyar sun haɗu a niyya shi niyyar sai kashe ɗan uwan shi ma ɗan uwan niyyar sai kashe ɗan uwan to sai ɗaya ya riga kashe ɗayan shi sa annabi ya ce tunda sun yi tarayya a niyya duk makoma su iri ɗaya ce za su shiga wuta ne gaba da wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 31 imam muslim hadisi na 2888 hadisin al-ahnab bin qais radiyallahu anhu niyyatuhu annahu yaqtulu sahiba abinda yasa zai tafi wuta niyyarsa shi ma ya kashe dan uwansa law tamakkana da ya samu dama fasara finnar dan haka shi ma zai tafi wuta wal iyazu billah muna neman tsarin Allah akan haka ala niyyatihi ya tafi wuta ne akan niyyarsa wastibahatihi li dami akhihi da kuma halatta jinin dan uwansa da yayi wannan ne fadakhalan nar yasa zai shiga wuta qawluhu wala takhruj fiha faɗinsa da ya ce wala ta kharuj fiha wala tuqatil fiha yani alfitna ma'ana karka fita cikin fitina duk lokacin da ake fitina karka shiga ciki karka fita wala tuqatil fiha karka shi kai ma ka je kai faɗa a cikin wannan fitinar qawluhu wala tahwa karka nufi inda ake fitinar wala tushayi karka yaraka karka zama dan rakiyar fitinannu din masu fitina wala tumayil karka karkata tare da masu fitinar ai la tushayi ahlal fitina ma'ana kar ka yi rakiya ga ma'abuta fitina wato ayyiduhum ballantana ka karfafe su wa tunasirhum ka taimake su wa tudafi'a anhum ko ka dinga ba su kariya li'annaka domin in kai haka to sharikuhum to kayi tarayya da su iza dafa'ata anhum in kana ba su kariya to kayi tarayya da su a wannan laifin wa sawwabta ra'ayahum idan kana ganin ra'ayinsu da suka zo da shi daidai ne to ka goyi bayan su dan ka goyi bayan ra'ayinsu to kayi tarayya da su a cikin wannan laifin walau lam takhruj ma'ahum koda baka fita an yi wannan fitinar an yi wannan yakin da fadan tare da kai ba fa innaka tusharikuhum fil ithmi wal baghi wal udwan domin kai tarayya da su a zunubin da zaluncin da ketare iyakar wal ana hunaka man yu'ayyidu ahla tafjirat kaman yanda a yanzu zaka samu akwai wanda yake wato yake karfafa gwiwar yan bakin yan kuna bakin wake sune ahla tafjirat akwai wanda za ga yana goyon bayan 'yan kuna bakin wake wa ahalar takhrib da kuma ma'abota ainihin wato tasar bama-bamai shi ne ahalar takhrib wanda za su je su tashi bama-bamai a kasuwa su tashi bama-bamai a masallatai su tashi bama-bamai a makarantu su tashi bama-bamai a masana'antu da guraren taruwar jama'a wa yurrawwi'una al-awatu wa yusammi hadha jihadan fi sabilillah kuma kaji mutun yana kiran wannan masallata fa yazo masallaci ya sa bam kuma yace Allahu akbar yana wai jihadi yake fi sabilillah ya je kasuwa ba a kasar arna ba ba inda arna suke a a kasar musulmi yan uwansa ya sa musu bam ya tashi da su mutane su wasu su mutu wasu su samu nakasa kuma yace Allahu akbar jihadi kenan to shine yake cewa ahlat takhrib da masu irin wannan tunanin wa yusammi hadha kuma kaji mutum yana kiran irin wannan jihadan fi sabilillah wai jihadi ne fi sabilillah ya qatuluna fil muslimina kuma gaba ɗaya ba inda suka jefa suna yaƙi ne a cikin musulmi yan uwansu wal muahadin ko kuma suna yaƙar kafiran da aka yarjejeniyar zaman lafiya da su kafiran amana to kai kanka musulmi baka kubuta ba daga cikin daga hannunsu ballantana wani kafirin amana wa yudammiruna kaga suna ta lalata gari suna lalata masana'antu su saba ma bamai su tashi ainihin wato wurare muhimmai da al'umma suke more suke morasu yudammiruna kenan kaga sun rugurguza gari a zo gari gaba ɗaya duk ai kace kace da shi saboda wannan yakin na fitina da aka tayar suna ta zuwa da ainihin wato missile missile da makamai manya ana jefawa gine-ginen da an dade ana gina gari ko ana gina ƙasa duka ga an rurusa ta ta koma kango saboda irin wannan ainihin wato barna din wa yurawwi'una almuslimin kaga kuma suna tsorata musulmi musulmi ya zamanto yana cikin fargaba ya fita dai sai an ga dawowarsa in ya tafi neman abinci a tsorace a kasuwa a firgice a masallaci a firgice gurin sana'a a firgice ziyara zai kai a firgice asibiti neman lafiya zai je a firgice kowa an sa masa tsoro wa yaquluna kuma suna cewa au yaqulu man yu'ayyiduhum ko kuma wanda yake karfafa gwiwarsu yana cewa hadha jihadun fi sabilillah wannan ai jihadi ne fi sabilillah suke yi wannan ai jihadi ne fi sabilillah wa yudafi'una anhum kuma kaga irin wayannan mutanen suna kare masu irin wannan ta'addanci wa ha'ula'i mithluhum fil hukm to irin masu ba su kariya da masu goyen bayan su daidai suke da su a hukunci wal iyadu billah li'annahum ayyaduhum domin sun karfafi gwiwar su wa sawwabu ra'ayahum kuma sun goyi bayan ra'ayinsu suna ganin ra'ayinsu daidai ne fal mas'alatu fiha khatarun azim wannan mas'ala tana da hadari mai girma فأنت تشاركهم ولو لم تحمل ولو لم تحمل السلاح معهم to ka sani kai tarayya da su in suka je suka sa bomb suka kashe mutum 100 laifin kashe mutum 100 nan har da kai a ciki saboda kai tarayya da su walau lam tahmil silaha ma am koda baka dauki makamin kaje an yi da kai ba domin ka nuna suna yin daidai kila ma kana taimaka musu kana sponsor din su financially kana ba su kuɗaɗe ko kana yada irin abin da suke yi kana nuna kana tare da su a social media da sauransu wannan duk yana nuna cewa ainihin wato kai ma kayi tarayya tare da su akan dukkan abin da suka yi da haka in sharri ne kana tare da su bi sababi ta'ayyidika abinda yasa ka zama tare da su duk da baka dauki makami ka shiga ka je kai tare da su ba saboda karfafa gwiwar su da kake yi wa taswibaka ra'ayhum da kuma ganin cewa da ganin da kake cewa ra'ayin su daidai ne bal ashaddu min zalika annaka tasifu al amalahum bil jihad abinda yafi haka muni da tsanani ma da kake sufanta irin wannan mummunan aika aikata su da cewa wai jihadi ne fi sabilillah da ake yin sa wai dan daukaka addinin Allah ai an san magabata sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi jihadi irin na fi sabilillah an gaya jihadi fi sabilillah ga ka'idojinsa ga dokokinsa kuma suwa ake zuwa a yaƙa amma musulmi yan uwanka suna masallaci ka zo ka karkashe na kashewa kuma ka ce Allahu akbar jihadi fi sabilillah qawluhu fa innahu yuqal Imam al-Barbahari yace ana cewa man ahabba fi'ala qaumin duk wanda ya so aikin wasu mutane khairan kana aw sharran na alheri ne ko na sharri kana kaman amilahu to zai zama hukuncin sa kaman wanda ya aikata shi ne man ahabba fi'ala qaumin ma'ana duk wanda ya so aikin wasu mutane kana kaman amilahu to zai zama yana da ladi wato yana da sakamako kaman wanda ya aikata fa in kana khairan idan wannan aikin na alheri ne sai ka zama kana goyen bayan masu aikatawa falahu mithlu ajrihim to yana da irin ladan su wa in kana sharran idan wannan aikin da aka aikata na sharri ne wanda kake goyen baya falahu mithlu wizrihim yana da makamancin alhakin su wa ithmihim da zunubin su wal iyadu billah ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم مثل العالم dan haka ne yazo a hadisi wanda yake burin ya zama misalin wani malami alladhi yu'allimu an-nasa khaira sai yake mutum sai yake burin ya zama kamar shakwa ne ko malam wane ko ustazu wane ko alaramma wane sai wani yake so ya zama irin sa an gane ko wanda wannan wanda mutum yake burin ya zama irin sa malami ne da yake karantar da mutane to kaga anna lahu mithl ajrihi duk da bai yi kila bai yi ilimin ba ma tukun amma wannan niyyar da yake da ita mai kyau ta yana goyon bayan abin da wannan malamin yake yi kuma yana tare da shi kuma yana ma so ya zama irin sa to yana da irin ladan sa wallazi yatamanna an yakuna mithl al-gani wanda kuma yake so ya zama kaman wani mai kuɗi a unguwarsu alladhi yunfiqu malahu fi sabilillah wanda yake kashe dukiyarsa saboda Allah sai kake burin kake ta fatan ka zama irin sa yuda mithla ajali za a bashi irin ladan sa shi ma baka samu kudin ba dai kana ta burin ina ma ka zama kamar Alhaji wani kai ma ka dinga taimakawa bayan Allah ka dinga taimakon addini ka dinga kaza to duk da baka samu ba wannan burin da kake da shi za a baka kwatankwacin ladan sa ala hasbi niyyatihi gurgurdan niyyarsa wa kadhalika al-akasu haka ma akasin haka allazi yatamanna wanda yake burin annahu yakuna mithla al-mujrimi ya zama kaman wani mai laifi wa mithla ahli al-ma'asi ko yake so ya zama kaman masu aikata sabo yakunu sharikan lahum fil ithmi to yayi tarayya da su a zinubi ko da bai aikata laifin ba aw yu'ayyidu ra'ayahum ko kuma yake karfafan ra'ayinsu wa yusawwibuhu yana ganin ra'ayinsu daidai ne fa huwa mithluhum to shi ma iya zama irinsu ولو لم يفعل مثل فعلهم كودا بأيكة أيكي إرن الناس با فهذا لمجرد أنه صوب رأيهم wannan kawai saboda ya ce ra'ayinsu daidai ne duk da cewa ra'ayi ne marar kyau amma shi yana ganin ra'ayinsu daidai ne wa malama ahum hamma ya karkata tare da ra'ayin nasu falyahdhar al-insanu an yahlika ko an yahlaka wa huwa la yadri da haka mutum ya hattara kada ya halaka bai sani ba fi hadhihi fitan a irin waɗannan fitintunin wa hadhihi shurur da waɗannan sharrukan la ta takallam karka furta karka faɗa karka yi magana illa bi khairin sai in alheri zaka faɗa wa illa in ku ba alheri zaka faɗa ba faskot sai kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut قبعة تدريد قوم الشابير قال المؤلف رحمه الله وأكل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة مام البربهاري الله يجيكن سد رحمه يتي وأكل كقرنتا قري من النظر في النجوم game da koyon ilimin taurari kaɗan yi ɗan kaɗan shi ne wa aƙilla ka ƙaranta minan nazari game da abin da ya shafi ilimi fin nujumi ilimin taurari ka ƙaranta shi karka zurfafa da yawa illa ma tasta'inu bihi sai gwargwadon wanda za ka yi amfani da shi alama waƙitin sala wajen gane lokutan sallah in har za ka yi ilimin taurari to ka yi iya wanda za ka fahimci mukutarin lokacin sallah kaza ya shiga kaza kaza lokaci a haka irin lokutan sallah walha amma siwa zalik karka shagaltar da kanka ga abin da ba wannan ba walha anhu shagaltu ga barin abin da ba wannan ba ma'ana karka shagaltar da kanka da dukkan ilimin taurarin da ba wanda zai nuna maka lokutan sallah ba karka zama kasurgumi kasaitaccen kuma dan duba ko boka fa innahu yad'u ila zandaka domin yawaitawa da zurfafawa cikin ilimin taurari to yana jan mutum zuwa ga ya zama zindiki shine az-zandaka ash-sharh sharhin wannan magana ta Imam al-Barbahari Sheikh Fawzan al-Fawzan yace an-nazaru fin nujum ilmin taurari ala qismaini ya kasu kashi biyu al-qismul awwal kashi na farko na ilmin taurari al-istidlalu biha shine dinga yin hujja da kafa dalili da ilimin taurarin nan alal hawadithil ardiyya game da abubuwan da suke faruwa a ban kasa kai ilimin taurari wanda da wannan ilimin zaka dinga fassara abubuwan da suke faruwa a ban kasa wa huwa ma yusamma ilmat ta'thir wanda wannan shi ake kira da ilmut ta'thir the science of influence the science of influence kenan shine ma'ana ilmut ta'thir wato ilimin da zaka bashi tasirin yanda duk abin da ke faruwa sai ka tasirantar da abin da ke faruwa da wannan ilimin taurarin misali ka hububin riyah kamar tasowar iska wa nuzulil amtar kamar saukar ruwan sama a ce ai dama tun da tauraro kaza in kaga tauraro kaza to ruwa za a yi wannan shekara za a yi ruwa na mamako idan kuma kaga tauraro kaza to za a yi kamfar ruwa za a yi fari mutum ya tasirantar da yawan ruwa ko karancinsa da tauraro wa hudusul amrad ko mutum ya ce wannan shekara za a yi kwalara da yawa ya buga ya ga ilimin taurarinsa ya nuna ma za a yi cututtuka wa mauti fulan ko wani zai mutu a wannan a wannan satin wani zai mutu an gane ko au hayati fulan ko kuma rayuwar wani wani za a haife shi za a haifi wani wanda zai zama kaza da kaza ya bada irin wannan labarin fa hadha tanjimun muharramun wannan irin ilimin taurarin da aka haramta ne duba dan duba mutum yake koma wa hadha mithlu fi'li ƙaumin numrud wannan irin aikin mutanen namrud ne wanda ake cewa lamarudu eh no, ba lamarudu ba ne an numrud an gane ko irin wannan aikin na ilimin taurari irin duba da taurari to ilimi ne na irin mutanen namarudu allazina ya'buduna tamathila wa'anda suke bautar gumaka allati sawwaraha wa'anda namarudu yayi su ya suranta su ala suwaril kawakibi a irin sura taurari gumakan da mutanen namarudu suke bautawa wato shi namarudu yayi su ne da sufa irin ta taurari wasaru ya abudunaha sai aka wayi gari suna bautawa su li'annahum me yasa suke bautawa wa'annan butum-butumi da gumakan da aka yi su da sura irin ta taurari saboda li'annahum ya'taqiduna fil nujum domin su suna da aqidar taurari annaha tu'athiru al-hawadith suna da tasiri wajen faruwar abubuwa aka ga tauraro kaza da kaza sai a ce yana da tasiri ganin tauraro kaza yana da tasiri wajen faruwar kaza kaza da ya faru tasirin tauraro kaza ne shi yasa baka samu kaza ba ko shi yasa ka samu kaza wala yansubuna hadha ila Allah babu wani abu da zai faru su jingina shi zuwa ga Allah azza wa jalla fa'amilu tamathila ala ashkaliha dan haka sai suka yi gumakansu da kamanni irin na taurari wasaru ya abudunaha sai suka wayi gari suna bauta wa yannan gumakan masu kama da taurari min dunillahi ba Allah ba fa ba'atha Allahu khalilahu alaihi salam dalilin haka fa Allah ta'ala ya aiko annabi Ibrahim khalil fa ankara alaihim yazo ya ci gaba da yin inkari akan abin da suke yi wada'ahum ila tauhidillah ya kuma kiraye su zuwa ga kadaita Allah wa qala lahum yace da su ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun waɗannan wa'anne irin gumaka ne wa'anda kuka dukufa a bautar su wa'annan ba alloli bane wa'anne irin gumaka ne wa'anda kuka dukufa ka'in da na'in abautarsu ƙalu wajen na aba ana laha abidi suka ce haka muwa muka tarar da iyayenmu suna bauta musu haza huwa tanjimul muharram to shi irin wannan shine irin ilimin taurarin da aka haramta wal kufru wash shirku fat tanjim kama kala shekul islam haza huwa tanjimul muharram wal kufru wash shirk wannan shine irin ilimin taurarin da aka haramta yake kai mutum zuwa ga kafirci da shirka fat tanjim shi ilimin taurari kama kala shekul islam ibnu taymiyata rahimahullah kamar yadda shekul islam yake cewa huwa listidlalu bi ahwad bi ahwalil falakiyya wato shine wato alistidlal yin hujja bi ahwalil falakiyya da halayya irin ta falaki falaki na taurari alal hawadithil ardiyya bisa ga abubuwan da suke faruwa a ban kasa hadha huwa tanjimul muharram wannan shine irin ilimin taurarin da aka haramta shine irin ilimin taurarin da aka haramta كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة في صحفة التنجيم والهذوذ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك كل ذلك من أعمال الشياطين ومن الشعوذة وهذا كفر بالله عز وجل نسأل الله العافية ما لك cewa هذا هو تنجيم المحرم wannan shine irin ilimin taurarin da aka haramta kama yunsharu al'an kamar yadda ake yada shi a yanzu fi ba'dil majallat a wasu mujallu za ga tallansa ake a mujallu wa ba'dil jara'id da wasu jaridu gairul multazima wa'anda ba sanannu ba wato shine gairul multazima non compliant newspapers su ake kira da ainihin aljara'idi gairul multazima fi sahafatit tanjim wanda za ka gansu suna da shafuka da fejika na wannan taurari din wal hudud da rabo in kana da rabon kaza kaza za ka samu ko ba za ka samu kaza ba sannan wa qira'atul kaf wani kuma dubansa sai ya ce maga tafin hannunka wayannan zanen na hannunka shine qira'atul kaf da nan zai karanta anan ilimin taurarin da hannunka sai ya ce wannan kai kaza ko kakkai kaza ko akwai sa'a ko ba sa'a ko za kai kaza ko za ka samu ko ba za ka samu ba wal finjan da kuma al finjan wani dan zane da kofin tangaran za a gan ka duba shi akwai wani mai zane-zane wani dubansa da wannan yake alfinjan kenan ya kalli wannan zane-zanen sai ce to wannan tafiyar ka yi ta in ya duba wannan kofin nasa kuma ya duba sai ce kai kakka aure ta shi ne alfinjan an gane ko wa ma a shubaha zalika da abin da ya kama da haka wanda duk gaba ɗaya wannan ya samo asali ne daga wannan ilimin taurari din kullu zalika min a'mali shayatin duk wa'annan suna daga cikin ayyukan shaidan wa mina sha'awaza kuma yana daga cikin damfara da rufa'ido wa hadha kufurun billah wannan kafircewa Allah ne azza wajal nas'alullahi al'afiya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ba mu lafiya binda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin alaikumus salam